والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قريش يوم وضعوا عليه السلا تقدم وقال هنا في آخره ثم سحبوا إلى القليب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقدنك وانا قرينا كانوا وانا يمجينا أسبر يومنا شاترة قوة الربيع الثاني hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1447 wanda ya zo daidai da 11 ga watan goma miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-shaykh al-allama ahmad ibn abd al-latif al-zabidi rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na 261 a cikin wannan littafi wanda malam ya ce babun tatrahu almar'atu tatrahu anil musalli shay'an min al'adha حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يوم وضعوا عليه السلاة تقدم ya ce babi mace ce ta cire wani masallaci wani abu wato ta kawar masa da wani abu na kazanta a jikinsa yana sallah sai ce hadisin abdullahi dan mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mummunar addu'a ga ƙuraishawa lokacin da suka zuba masa abin nan a war hajji a kansa ya ce hadisin ya gabata wa ƙala huna fi akhirihi a nan a ƙarshen hadisin sai ya ce sun masu hibo ilal kalibi sannan aka ja su zuwa ga rijiya kalibi badar rijiyar badar ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة أبي بي متانا ريجيا ند لعنة wani hadisi kamar yadda ce ya gabata ya gabata a kitabul wudu a ƙarshe-ƙarshen kitabul wudu a hadisi ne dogo wanda in aka koma mun karanta shi lokacin da muka zo babin wanda babin ya sa muku shi a ƙarƙashinsa a wancan a kai a nustar ka babu ne a to akwai babi eh yawwa a a cikin littafinka ba a wayarka ba a littafinka bai sa masa babi ba a ana babi sai dai wasu ne wani gune aka cire shi a ƙarshe-ƙarshen kitabul wudu babu idza alqa idza alqa idza ulqiya ala dhahri al-musalli qadhirun aw jifatun lam tufsid alayhi salatahu idan masallaci yana sallah sai aka watsa masa kazanta ko aka jefa masa bushi a kansa sallarsa ba za ta ɓace ba a ƙarƙashin wannan babin al-bukhari ya kawo hadisin a kitabul wudu mun karanta shi a can baya hadisi ne mai tsawo a nan ya dunkule ya takaita shi saboda bai so ya maimaita shi ba amma za mu kawo nassinsa kamar yadda yake a wannan babin ba yadda yake a wancan babin ba imamul bukhari ya kawo shi a wurare daban-daban a cikin littafinsa wannan shine wuri na biyu da Imam al-Bukhari ya kawo hadisin a gaba ma a kitabul magazi ko ce a kitabul jihad Bukhari zai maimaita hadisin haka nan zai sake maimaita shi a cikin kitabul fada'il sahaba haka nan ya sake maimaita shi a cikin kitabul magazi saboda haka ya maimaita shi a wurare daban-daban wannan shine wuri na biyu da Imam al-Bukhari ya sake maimaita hadisin ga yadda yake a wannan wurin yace an abdullah daga abdullahi dan mas'ud qala yace bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'imun yusalli inda al-ka'bati annabi yana tsaye yana salla a daidai ka'aba san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tun a makka yana zuwa salla masallaci mai alfarma kuma guri ne da kafirai suka zo su ma su zauna larabawa suna girmama ka'aba tun a jahiliya suka zo kuma su yi majalisi a gurin zauna suna ta hirarrakinsu da taɗansu to annabi yana tsaye a ka'aba yana sallah wa jam'u quraishin fi majalisihim wasu jama'a kuma na quraishawa suna zaune suna taɗi iz qala qa'ilun minhum sai wani daga cikinsu shine abu jahal game da wasu rawayo suka bayyana sai abu jahal ya buɗi baki sai ya ce ala tanzuruna ila hadha almura'i wai ba ku ga wannan mai yi ba dan Allah ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam riya ba ku ga wannan mai mai riyan ba ayyukum yaqumu ila jazuri ali fulan fayamidu ila farsiha wa damiha wa salaha fayaji'u bihi waye daga cikin ku zai tashi ya je wajen raƙumin gidan suwa ne da aka yanka ya kwaso irin hanjinta uwar hanjin uwar hanjin wannan raƙumi da jininsa da mahaifarsa faya ji'u bihi ya zo da shi nan ya kwaso waɗannan tarkacen abubuwa na ƙasanta sai ya zo da su sun bai muhiluhu hatta idan sujjada wa za'ahu bai na katifai sai ya ƙyale annabi ya saurara masa har sai ya yi sujjada sai watsa masa su akan kafaɗinsa abu jahal ya ba da wannan idea ce akwai wanda zai iya yin wannan famba'asa ashqahu sai mafi tabe wasu mafi tsiyace wasu sai ya zabura shine uqba ibn abi mu'ayd in ce a gidansu ma aka yi yankan raƙuma saboda haka ya zabura yace shi zai yi wannan aiki falamma sajada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wada'ahu baina katifai. saboda haka sai ya tafi ya je kwaso wannan kayan kazantar uwar hanji da jini da ainihin mahaifa ta raƙumin da aka yinka sai kwaso su annabi yana sujjada sai watsa masa akan kafaɗinsa wasa batan nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan annabi ya ci gaba da sujjada bai dago ba fadahiku hatta mala ba'dhum ila ba'd min adh-dhahik suka dinga dariya suna ta rangaji suna kowa na jifan kowa da aika-aikar wanda ce aikin ka ne wani ka iya kaza wani kai kai suna ta izgili annabi yana cikin sujjada bai dago ba fantalaka muntaliqun ila fatimata alaiha salam sai mai tafiya yayi gaggawa ya tafi ga fatima radiyallahu anha ibnu hajar yana cewa iya bincikensa bai gano mai tafiyar nan ba amma da bisa bisa dukkan alamu shi mai riwayar ne shi Abdullahi dan Mas'ud ne a gaban sa wannan abu ya faru to amma dai kasancewar sa bako ba dan gari ba shi mutumin Taif ne da kabilar Saqif yake saboda haka duk mutanen da yake kawance da su kafirai ne ba wanda za su taimake shi ba shi kuma ba wani karfi gari shi ba bare ya tsaya ya ja daga sa abu jahal ne da manya-manyan jimajiman kafirai a zaune saboda haka ya ga abin da zai iya yi shi ne je ya faɗa ga abin da ya faru ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai sauri ya tafi je samu fatima yar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa hiya juwairiya lokacin tana yarinya karama tana yar karama fa aqbalat tas'a ta taho da gaggawa wa thabata annabi sallallahu alaihi wasallam sajidan annabi ya ci gaba da zama a sujjada bai dago ba saboda ya ji abin da aka zuba masa sai bai dago ba tsaya a haka a cikin sujjada sannan sai ga Fadima ta zo sannan hatta alqatu anhu ta kwashe wannan abubuwan ta ta zubar sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya dago to a lokacin ta fuskanci waɗannan kafirai manya manyan kafiran wa aqbalat alaihim tasubbuhum ta dinga gaya musu baƙaƙen maganganu tana zazzagin su amma ba su iya ce mata komai ba saboda shi mara gaskiya duk girmansa wato baya iya jarinta san jarintarsa tafiya take matukar dai mai gaskiyar zai dage ba zai laushi ba saboda haka ba su iya cewa da ita komai ba ta gama gaya musu abinda ta gaya musu falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-salat nabi da ya dago yayi tahiya ya gama sallah qala sai ya daga hannu yayi addu'a ce Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish hasau ce Allah ga ka ga qurayshawa Allah ga ka ga qurayshawa Allah ga ka ga qurayshawa to ya musu mummunar addu'a thumma samma sannan ya kira wasu da sunayensu wanda duk suna wajen ce Allahumma alayka bi Amr ibn Hisham shine Abu Jahl Allah ga ka ga Amr ibn Hisham wa Utba ibn Rabi'a da Utba ibn Rabi'a wa Shayba ibn Rabi'a da Shayba dan uwansa wal Walid ibn Utba da Walid dan Utba wa Umayyah ibn Khalaf da kuma Umayyah dan Khalaf wa Uqba ibn Abi Mu'ayth da shi wannan tsinan ne Uqba ibn Mu'ayth wa Umara ibn al-Walid da Umara ibn al-Walid nabi ya kirawo su da sunan su yace Allah kai man maganin su to yayin da suka ji addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu yana addu'a duk sai hankalinsu ya tashi kamar da yazo a wata riwaya a cikin bukhari sai hankalinsu ya tashi li'annahum yarawna anna ad-du'a fi hadhihi al-balda mustajaba saboda sun yadda cewa addu'a a cikin garin makka Allah yana karba to sannan ga su suka yi zalunci su ne azzaliman ba annabi ne ya tsokane su ba bai musu komai ba ibadar su yake suna zaune suna hirar su don me za su yi masa wannan to sannan kuma gashi ma'aiki ne na Allah subhanahu wataala manzo ne mai matsayi a gurin Allah ce Allah kai mun maganin su Allah kai mun maganin su suna yana suna jin ya fara faɗan sunayen su sai hankalin su ya tashi sai hankalin su ya tashi to shine Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa fa wallahi na rantsi da Allah laqad ra'aytuhum sar'a yawm badr na gan su duk a mace a zube a mace ranar yakin badar duk an kashe su bayan an kashe su annabi sallallahu alaihi wasallam ce a jagawa wakin su aje a zuba su cikin rijiya haka aka jagawa wakin su ɗaya bayan ɗaya aka zo ana ta jefa su cikin rijiya shi ukba ibn abi mu'ayyid saboda yana da kiba bayan ya an sassare shi da aka tafi jajjawo gawakin sa duk sai ya zama gunduwa gunduwa haka gunduwa gunduwa sa aka zuba shi rijiya to nan malamai sun istishkalin ambatan Umar ibn al-Walid Umar ibn al-Walid ba abadan aka kashe shi ba shi a Habasha a Habasha tashi ta kasance lokacin da aka tura su su je su dawo da waɗanda suka yi hijira a Habasha su je su gamsar da najashi cewa waɗannan mutane ‘yan tawaye ne masu ta da zaune tsaye ne sun yi kaza sun yi kaza a ba su ku su dawo da su maka a hukunta su to nan ba su samu biyan bukatar su ba najashi bai karɓi bukatar su ba ya ba wa musulmi mafaka ce kuma duk wanda ya taɓa ku ku zo ku gaya ni a ƙasa ta ba na yadda a zalunci kowa ne saboda haka shi wannan da ya tafi can da Allah subhanahu wata'ala ya sa addu'ar annabi ta fada kansa sai aka kama shi yana neman yana neman matar sarki sai aka kama shi da kurtanci shi kuma ya danka shi gurin wani matsafi ya busa al'aurarsa daga nan zama kamar dabba ya haukace ya shiga daji a haka ya je ta hauka cikin daji har ya mutu za ka shi haka tashi ta kasance da haka dukkaninsu ba wanda ya da kyakkyawan ƙarshe wanda na ce ukumata ibn abi mu'ayyid ba shi ne ka kaura ba mai abin nan wannan umayyat ibn khalaf ne shi ukumata ibn mu'ayyid ba a filin yakin aka kashe shi ba an kama shi da ransa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kashe shi qutila sabran an kama shi aka kashe shi shi ba a filin yakin aka kashe shi ba ubayyah ibn khalaf shine kakkau shine wanda yake da jiki kafin a kai shi garijiyar a jefa shi ya caccale to wannan imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a kitabus salah a wannan babin ya fitar da shi a kitabul wudu babin idan an jefa wa mai sallah najasa ko mushe yaya zai yi sallarsa ta ɓace ko bata ɓace ba bukhari ya ce lam tafsir salatu saboda annabi ya ci gaba da sallarsa sai a kitabul jihad imam al-bukhari ya kawo shi babu du'a alal mushrikin bil hazima yi wa mushrikai mummunar addu'a Allah ya karya su ya girgiza su sai kuma babu tsarhil jef jefil mushrikin fil bi'r halaccin jefa wato gawawwakin mushrikai a cikin rijiya sai ya kawo shi a fada'ilus sahaba babu malaqiyar nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min al-mushrikin bi makkah inda ya magana akan irin wahalhalu da azaba da tsangwama da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka hadu da shi da su a makka da kitabul magazi karkashin babin da ya magana akan addu'ar da annabi yayi mummuna akan kafirai haka na imam muslim ya ruwaito shi a cikin kitabul jihad wasiyar an-nasa'i a cikin al-mujtaba fi kitabit tahara hakanan a cikin al-kubra imam ahmad ya ruwaito shi hakanan at-tayalisi a cikin al-musnad abu ya'la a cikin musnad al-bazzar da ibn khuzaima da ibn hibban malamai da dama na hadisi suratu wannan hadisi wannan hadisi zamu ga sahabin sa shine abdullahi dan mas'ud wane ne abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud babban sahabi ne daga cikin manyan manyan sahabbai daga cikin as-sabiqun al-awwalun wanda suka shiga musulunci da wurwuri ɗaya daga cikin manyan malamai a cikin sahabbai ya halarci badar ya yi hijira sau biyu ya yi hijira zuwa habasha ya yi hijira zuwa madina ya halarci yaƙe-yaƙe tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya halarci yaƙin da aka yi na yarmouk tare da yaƙin rumawa lokacin sai na abubakar shi ne ma yake kula da abin da aka tara na gadima shi aka ba shi wato rukon wannan kayan ganima yana da darajoji da falaloli masu yawa kuma ya ruwaici ilimi mai yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya amfanar da mutane da dama ciki har da sahabbai wanda suka amfana da iliminsa kamar abu musa al-ash'ari abu huraira ibnu abbas ibnu umar imran ibn husayn jabir dan abdullah anas dan malik abu umama da sauran sahabbai da dama waɗanda suka ruwaici hadisai daga wajensa sanar tabi'ai wanda ba a magana da dama daga cikin manyan tabi'ai sun ruwaici hadisai daga abdullahi dan mas'ud irin su alqama ibn waqqas irin su al-aswad ibn yazid masruq ibn al-ajda abidatu salmani irin su abu wasila qais ibn abi hazim zirr ibn hubaysh rubay ibn khusayb tariq ibn shihab zaid ibn wahab da tabi'ai da dama waɗanda suka yi karatu a hannun Abdullahi dan Mas'ud kuma yana daga cikin makarantan sahabbai da suka haddace alqur'ani tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai suka haddace wanda yake riwaya daga wajen sa Abu Abdurrahman as-Sulami da Ubayd Ubayd ibn Nudayla da wasu daga cikin masu riwaya Imam al-Bukhari da Muslim sun hadu wajen fitar da hadisansa 64 hadisai 64 Imam al-Bukhari da Muslim suka yi ittifaki wajen fitar da su sannan Imam al-Bukhari shi kadai shi kadai ya ruwaci hadisai wanda Muslim bai ruwaita ba na Abdullah dan Mas'ud guda 21 sannan shi ko Muslim ya ruwaci hadisai na Abdullah dan Mas'ud guda wato 35 wanda Imam Muslim bai Imam al-Bukhari bai ruwace su ba a cikin Musnad Musnad Baqi ibn Makhlad akwai hadisan Abdullahi dan Mas'ud 840 tare da maimai 840 bil mukarrar mutum ne wanda yake marar marar kiba siririn mutum ne kuma dan gajere kuma sannan yana da wato bai da haske dau haka jikinsa shadidul udma yana da baki baki haka a fatarsa sannan yana da dan tumbi haka gashi dai ba tsawo ba kiba sannan kuma ya ɗan tumbi sannan ɗan abin nan ɗinsa sirara ƙaurinsa haka ba mai abin nan ba ahmashi saƙai ya kasance baya canza furfurarsa da wani abu wato baya sa lalle ko wani abu ya canza furfurarsa ana yi masa laƙabi da ibnu ummi abdin ibnu ummi abdin wato ana masa laƙabi da ɗan maman abdu ce ɗan maman abdu mamansa ita ce ummu abdu bintu abdu wuddin ummu abdu bintu abdu wuddin ibn bani zuhra wato daga kabilar banu zuhra kabilar madina yana daga cikin waɗanda suka musulunta da wurwuri tun musuluncin yana baƙo wanda duk zai musulunta a lokacin yana cikin yana cikin zulumi da tashin hankali ana ɓoye musulunci a lokacin ba kowa ne yake yadda a san ya musulunta ba shi yasa abdullahi dan mas'ud kamar yadda abu nu'aym da al-hakim suka rawaito yana cewa laqad ra'aytu li sadisa sittatin وما على وما على ظهر الارض مسلم غيرنا ce na ganni ni ne ɗayan na shida wato mu shida ne rak musulmi a duniya banda mu ba wani musulmi a duniya ce mu mu shida ne to amma wannan lissafin nashi waɗanda ya sani saboda a lokacin idan mutum ya musulunta ba yadda a sani ɓuɓɓoyewa ake saboda irin wahala da mutum zai gamu da ita in aka san ya musulunta kana tare da makotanka a layi daya ka musulunta ba ka san cewa akwai wasu musulman a gurin ba saboda kowa ya boye sai ka ta kai kadai ne a layi haka zaka zata game da sunna take a garin nan eh ga cewa dan sunna in ya ga wani dan sunna a layi ta jin dadi eh saboda ba yawa dan kwalli yan kwaranni amma yanzu duk inda ka je wasu wasu wannan ma su wannan ma sun zama kamar ma duka in sunna to haka musulunci ya fara to zan haka shi yake cewa mu mu shida ne kawai musulmi a duk duniya a lokacin ba musulmi sai mu shida hadda fa ma'aiki a cikin lissafin da abubakar da umar da khadija to shi ne ibn ishaq yake cewa shi baya musulunta ne bayan mutum 22 sun musulunta akwai wanda suka musulunta mutum 22 to amma tunda shi bai san su ba shi dan yan shidan nan ne ya gane cewa nasa nasa ne saboda haka sai ke cewa shine na cikon na shida ya musulunta tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga darul arqam kafin su shiga darul arqam ya zama ana ana abin nan kaga lokacin da aka shiga darul arqam to anan ana ana sanin cewa to ashe ma wani namu ne a da mun kana tare da mu saboda a gurin suke haduwa su dan su dan boye haka to a lokacin ake gane to shi ya musulunta kafin kafin akai ga samun mahada kafin a kai ga samun mahada ka san lokacin da ake sunna abin nan a garin nan kana gane dan sunna in ka ganshi a masallaci musamman biyu ke masallacin biyu ke dan da shine masallaci kwara ɗaya tak a garin nan na sunna kafin a bude da awa da na bariki barikin soja da ko ina kake sai dai ka zo nan kai sallah a biyu ke to duk wanda kake ganin shi a can sai ka gane a wannan namu ne amma yanzu ga sunan masallatan baje-baje alhamdulillah ya zo a cikin musnad imam ahmad da wasu daga cikin littafai kamar al-ma'rifatu wat tarikh na al-fasawi abdullahi dan mas'ud yana cewa na kasance ina yi wa uqba ibnu abi mu'ayyid kiwon dabbobinsa uquba wanda shine ya kwaso waɗancan kayan kazanta ya zuba wa annabi sallallahu alaihi wasallam to abdullahi dan mas'ud a wajensa yake yake masa aiki yake masa kiwon dabbobi da shi kamar bako da yazo cirani yace ina masa kiwon dabbobi to ta rana ina tsaka da kiwo sai annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar suka zo za su wuce ta gabana sai manzo Allah ya ce ya gulam hal min laban za mu samu nono za mu sha sai ibnu mas'ud ya ce eh akwai amma ni amana aka bani wato amana ne aka bashi ba zai dauka yin amana ya ba mutum ya ba wani ba ya ce walakin ne mu'taman sai manzo Allah ya ce da shi to akwai wata dabba a nan wacce ba a yi mata barbara ba wacce wata bata haihu ba wadda ba nono a tare da ita sai ce eh sai ce kamu ya kawo masa wannan dabba sai annabi ya shafa hantsarta sai ka nan ta cika da nono sai ga shi annabi ya ce a kawo koko aka kawo koko ya cika kokonsa da ya sha ya ba sayyidina abubakar ya sha ya kuma taba hantsar sai ta kyamushi ki ta dauki dabba wannan yana daga cikin alamun nubuwa to a gabansa a gaban abdullahi dan mas'ud hakan ta faru da ya je daga baya sai ya dawo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo ya samu annabi ce sai ce ya rasulullah abin da naji kana karanta ka koya min mana daga qur'ani da ya ji annabi yana karatu sai shi ma a koya masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama shi kansa sai ya shafa sai ya ce yarhamukallah innaka ghulayyun mu'allam ce Allah ya ji kanka Allah ya maka rahama kai yaro ne matashi kuma wanda zai yi ilimi to zai karanci ilimi ibnu mas'ud yana daga cikin masu kwazo masu hazaka masu wayo ce zahabi yana cewa yu'addu min min min al-azkiya'i min azkiya'i al-alam ana lissafa shi daga cikin waɗanda suka fi kowa zaka'i kaifin kwakwalwa a duniya shi abdullahi dan mas'ud to annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafa kansa ya masa wannan addu'a ya ce innaka walayyumun mu'allam yace to anan yace na koyi surori guda 70 daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ma yunazi'uni fiha bashar ba wanda zai iya karawa da ni a cikinsu zo mu buga ya ce zai gara mun ko wani abu babu shi sura saba'in sura nawa ce a cikin alkurani ɗari da sha hudu to ya karanci saba'in daga bakin manzan Allah da haka shi ne farkon wanda ya fara bayyana karatun alkurani a maka bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon wanda ya fito kafirai suna zaune ya karanta musu alkur'ani suka ji suka mai duka imam muslim ya fitar da hadisi daga sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu yake cewa akai na ni wannan ayat ta sauka ta cikin suratul an'am wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay' ولا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين الله سبحانه وتعالى yake cewa wala taqrulil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi kada ka kori waɗannan da suke bautar ubangijinsu safa da yamma yuriduna wajha suna nufin fuskar sa wato suna yi dan shi ba dan wani abu na duniya ba ma alayka min hisabihim min shay' ba wani haƙƙinsu ba wani haƙƙinsu a kanka wa ma min hisabika alaihim min shay ba wani haƙƙinka a kansu fatatruduhum ballantana ka kore su fatakuna min az-zalimin ka zanto cikin az-zalimi sa'ad ibn abi waqqas yace a kaina mu mu shida a ciki akwai ni akwai ibnu mas'ud wannan aya ta sauka a lokacin qurayshawa manyan qurayshawa mushrikai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama me yasa kake jawo waɗannan kusa da kai to yana ganin wasu mutane ne waɗanda ba su da wata daraja ko ba su da wata kima me yasa kake jawo su kusa da kai saboda haka ka sallame su mu kuma za mu zo mu cika ma majalisi ko mu maka mu maka mubaya'a to shine Allah ya ce kada ya kuskure ya kore su Allah ya musu wannan yabo ce suna bautawa Allah ne dan shi dan shi yuriduna wajhahu ba dan wani suke yi ba haka nan imam muslim a cikin kitabu fada'il sahaba ya fitar da hadisi daga abul ahwas sallam ibn sulaim al-hanafi yake cewa yaji abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yaji abu mas'ud abu mas'ud al-badri uqba ibn amr yace yaji shi da shi da abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais lokacin da abdullahi ibn mas'ud ya rasu suna tambayar junansu wane ne zai mai gurbinsa waɗannan duka manyan sahabbai ne abu mas'udul badri babban sahabi ne hakanan abu musa al-ashari babban sahabi ne kuma yana cikin manyan malaman sahabbai lokacin da abdullahi dan mas'ud ya mutu yace atara atarahu taraka ba'dahu mithlahu kana zamanin a bayan sa ya baro na kamar sa wato kamar ya bar gurbin da ba wata zai iya cike shi sai yace la in qulta zaka laqad kana yu'zanu lahu idha hujibna abu abu musa al-ash'ari sai ya ce abu mas'udul badri idan ka faɗi haka to mukan zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallama mu nemi izini a ce mu tsaya shi kuma ya zo a ce ya shigo mu in mun zo a ce da mu dakata shi kuma ya shigo a ce a ce shigo sannan wa yashhadu idza gibna zai halarta lokacin da mu ba ma gurin saboda ka shi yana da automatic ticket na shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam baya jira baya jira abu musa al-ash'ari lokacin da suka dawo daga yaman shi da ƴan uwansa da mahaifiyarsa da ɗan uwansa abu ruhum ko abu burda yake cewa mun ga yadda abin nan abdullahi dan mas'ud da mahaifiyarsa suke zirga-zirga a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam har maka rika zaton su ma ahlul baiti saboda yadda suka gasa shiga su fita su shiga shiga ta ba shi a maki ya ce sai da muka rika zaton cewa su ma a halin baiti a wata ruwa ya ce na zata cewa abdullahi dan masu kudin da ko bawan gidan saboda tsananin mulazama sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da hijabi tsakaninsa da manzan Allah manzan Allah ya ba shi tikiti na shiga gidan kawai ya ce in dai ka zo kawai daga labule in ka hango da kawai shigo sai in an ce tsaya saboda haka shi baya buƙatar sai an ce a shigo yace kawai in ka zo daga labule in ka hango da kawai shigo wannan shine izinin yace ya abdullah iznuka alayya an tarfa alhijab wa tasma'a sawadi hatta anhaka sai ran da nace maka dakata saboda haka ya zama sahibu sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da da ba zai yi ba sirri shi a ce gashi nan ya zo ko a ce dakata ana ganawa sai an gama ka shigo a zai shigo ya zauna cikin musnad imam ahmad da sahih muslim humayd ibn abdurrahman yake cewa ibn mas'ud yana cewa kuntu la uhbasu anin najwa wa an kaza wa an kaza ba a dakatar da ni in ana ganawa wato in mazala yana ganawa ce ni ba a dakatar da ni ba a dakatar da ni daga kaza ba a dakatar da ni daga kaza ya kasance shine sahibi siwadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahibu siwadi ai sahibu sirri shine ma'abocin sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam wa wisadihi shi yake rike shimfidar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa siwakihi shi ke rike aswakin annabi sallallahu alaihi wasallam wa na alaihi shi ke rike masa takalma wa tsahurihi da butar alwalarsa ruwan alwalarsa wa haka za ya kunu fi safari ko a zaman gida ko a tafiya inda annabi ya fito daga gida to shi ke rike da waɗannan abubuwa saboda haka ya samu lazimta da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tabaqat na ibnu sa'ad al-qasim ibn abdurrahman yake cewa abu abdullahi dan mas'ud ya kasance shi yake sawa annabi sallallahu alaihi wasallam takalminsa sannan in yazo cirewa shi yake cire masa takalminsa sannan in ya cire ya saka su a jikin hannunsa sa hannunsa haka ya saka su a jikin zira'insa sannan kuma yake rike sandar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya shige gabansa idan annabi yazo shiga hujrarsa gidansa shi zai fara shiga sandar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya shigo sannan ya miƙa masa sandar haka yi zance annabi sallallahu alaihi wasallama ina ta masa hidima shi yasa ya zanto sahabbai suna jinjina masa irin yadda yake koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin al'amuransa cikin ɗabi'unsa da halayensa da ibadarsa komai na shi yana ƙoƙarin kwatanta irin na annabi sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari da waninsa sun fitar da hadisi daga huzaifa ibn al-yaman huzaifa yake cewa a lokacin ya ga abu abdullahi dan mas'ud ya taho sai yake cewa inna ashbahan nasi hadiyan wa dallan wa qada'an wa khutbatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hin yakhruju min baytihi ila an yarji la adri ma yasna'u fi ahlihi la abdullahi ibn mas'ud Huzaifa ne yake wannan shaidar yace lalle wanda yafi kowa kama yafi mutane kamanni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen shiriyarsa wato irin sunnarsa hanyarsa da yake bi da kuma dallahu wa siratahu wa halahu halinsa da sirarsa da da hukuncinsa idan wani abu ya bujuro zai yi hukunci yadda yake kamanni da hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallama da hudubarsa ya ce abdullahi dan mas'ud ne ya ce abdullahi dan mas'ud ne shi ya fi kowa kwatanta ɗabi'u da halaye da bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala kada alimar mutahajjiduna ko mujtahiduna min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk masu ƙoƙari cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kwana da sanin cewa anna abdullahi min aqrabihim inda allahi wasilatan yawm al-qiyamah ya fi kowa yana daga cikin mafiya kusancinsu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ranar gobe kiyama saboda matsayin da ya samu abu mas'udul badri uqbat ibn amir kamar yadda yake cikin littafin bukhari a littafin muslim fada'ilus sahaba yana cewa wallahi ma a'lamu ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك أحدا أعلم بكتاب الله من هذا القائل عبد الله بن مسعود هنا تsaye أبو مسعود البدري ya dube shi yace na rantsi da Allah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wani da ya san littafin Allah ba kamar mutumin da yake tsaye dan Abdullahi dan Mas'ud wanda zai karanci sura 70 daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam a watar wayar ma a cikin bukhari bid'an wa 70 70 da duriya daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi da kansa yake fadar haka kamar yadda yake cikin sahih bukhari yace wallahi allazi wallazi la ilaha ghayruhu laqad qara'tu min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bid'an wa 70 sura na rantsi da wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi na karanta surori saba'in da yan kai daga annabi sallallahu alaihi wasallam na ji su daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam baki da baki ce walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tuballighnihi al-ibl la ataitu ce wallahi a duniya a yau da zan san akwai wanda ya fi ni sanin littafin Allah a ko ina yake a duniya matukar raƙuma za su kai ni da na ji na sani wannan tahadduth bi ni'matillahi ne ba fariya yake ba yana fadar irin ni'imar da Allah ya masa ce saboda haka a duniya a yanzu yake cewa a yanzu da na san akwai wanda ya fi ni sanin littafin Allah to ko min nisan guri da yake inda za a haura kumi a je to zan je in same shi saboda haka ya zanto Abdullahi dan Mas'ud ya samu wannan matsayi ya samu wannan falala ya samu wannan daraja gashi yayi hijira sau biyu yayi hijira zuwa Habasha ta farko yayi hijira kuma zuwa Madina sannan sallal qiblatayn salla al-qibla biyu ya halarci duka yaƙe-yaƙen Annabi sallallahu alaihi wasallama gashi komai nashi yana kokarin kwatanta irin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama gashi Annabi ya masa albishir da aljanna lokacin da da sahabbai wasu daga cikin ana jin abu zar ne ko waninsa lokacin yana ya hau bishiya haka sai aka kalli kafa sai ake masa dariya sai ake masa dariya saboda tsiran ta kafarsa ziririya annabi ya ce ce wallahi wannan kafar tashi nauyinta a mizani rana gobe kiyama ya fi dutsen uhu wannan ne malaman sunna suka yi hujja da cewa ana auna ayyuka ana ayyuna masu ayyukan ma saboda za a auna nauyinka nauyinka imaninka ne zai sa ka yi nauyi a ranar gobe kiyama don nauyin mutum baya da imani sakayo yake auna to duk wannan shaida ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masa ya rasu a madina shekara ta talatin da biyu yana daga cikin sahabbai da suka mutu da wurwuri yana shekara ta talatin da biyu sai na usman shi ya masa sallah wasu suka ce ammar ibn yasir ne ya masa sallah wasu suka ce zubair ibn al'awwam shi ya masa sallah kuma ya yi wasiya da zarar ya rasu a masa sallah kuma sallah da daddare shi yasa wasu ka ce sai na usman bai san ba shi sallar ba saboda bai san da rasuwarsa ba tunda ya yi wasiya cewa in ya rasu a yi masa sallah ba ka aka yi masa sallah daga baya sai ya ji labari sai na usman har ya yi wa zubairu bin awon fada ya za ka ce mutum ya rasu ba za ka gaya mun ba ya yi masa fada to wannan shine ma'abocin wannan hadisi namu a nan bai kawo shi duka ba sauraka mahallin shahidi ma a ciki baya baya baya cikin wannan gurin saboda ya yi hala ne zuwa ga cewa ya riga ya gabata amma babin da yake magana a kai shine mace ta ɗauke ma wani masallaci wani ƙazanta da take jikinsa to me hikimar kawo shi nan a kitabus sutra sutratul musalli yana magana akan ƙetare mace ta ƙetare mutum sallah mun ta magana akan wannan sallar tana nan ko ta lalace koya koya koya to makasudin kawo shi a wannan babin shine kamar yana nuna cewa ya halatta mace ta matso kusa da mai sallah ta cire masa wani abu wannan ba zai tafi sallarsa ba to kamar yana hujja da cewa Fatima ta zo kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta cire masa wannan abu da aka sa masa kuma ya ci gaba da sallarsa to amma wasu malamai suka ce ba zai iya zama dalili ba tunda ana maganar wucewa ta gaban mai sallah kuma zahirin hadisin baya nuna cewa ta gabansa ta biyu da ya sujjada za a cire masa abin ta bayansa za a taho a cire masa ba ta gabansa ba saboda haka zahirin hadisin baya nuna haka kuma a wannan lokacin tana yarinya karama kamar yadda ruwayar ta nuna tana yarinya karama ibnu battal a cikin sharhinsa yake cewa zahirin wannan tarjama yana kama da sauran tarajin wato babubuka da ya kulla a baya domin idan ya zanto mace ta ɗauke wa mutum abin da yake kansa abin da yake bayansa an yarda cewa ta zo ta ɗauke wani abu da yake jikinsa in na najasa ne an ba ta wannan damar to ai tana iya ta zo ta gabansa ta bayansa ta gefensa ta ko'ina inda duk za ta iya ɗauke masa wannan abu ba lalle ne ta biyo ta baya ba to kuma wannan ya fi ma wucewa ta gabansa idan za ta zo gabansa ya fi ma ta wuce kamar yadda a baya suka faɗa sai dai wannan ba zai zama hujja ba saboda shi tsayawa a gaban mai sallah ba daidai ke da wucewa ta gabansa ba wucewa ta gabansa da ban sauran sai yasa muka yi magana da hadisin Aisha ce annabi yana sallah tana kwance wannan ba zai zama hujja ba akan cewa ya halatta mace wuce ta gaban masalla saboda ba wucewa ta yi ba a kwance take sannan an yi hujja da wannan hadisin har ila yau akan cewa abinda ba zai yiwu ka fara yin sallah da shi ba saboda sallah ba za ta yi ba in kana tare da shi idan da zai bujuro ya same ka bayan ka fara sallah to ba zai ɓata sallar ba an gane? domin ga shi abinda ta ebo akwai ƙazanta na farko dai shi kansa wannan raƙumin yankan mushirkai ne kaga mushe ne ba dai da yake da yankan musulmi ba yankan mushirkai ne kuma abinda ta ebo ta kwakwaso abubuwan duk da yake cikinsa ta zuba masa akwai jini da sauransu duk a jiki to suka ce kaga wannan najasa ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yanke sallarsa ba dan samuwar wannan saboda haka kenan idan mutum yana sallah wani abu ya same shi na najasa in zai iya gusar da shi a nan take to ya gusar da shi ci gaba da sallarsa wani abu ya taɓa babbar rigarsa yana yana sallah sai cire ta ya aje ci gaba da sallarsa ko ya taɓa hiramansa ko hulansa ko rawaninsa to ba sai ya dawo farkon sallarsa ba sai ci sallarsa ta lalace a daga nan kawai in ya ga kusan da wannan najasa sai ya ci gaba da sallarsa ko ko ko ko wani ya masa fitsari ko ya duba ya ga akwai najasa shikenan akwai ruwa da zai iya sasawa a nan take sai ya saka sai ya ci gaba da sallarsa to wasu kai hujja da wannan kan cewa duk dabbar da ake cin namanta abin cikin ta ba najasa bane suka ce saboda gashi annabi ya ci gaba da sallarsa saboda raƙumi abin an halatta cin sa saboda haka kayan cikin sa da jinin sa da tumbin sa da waye duka ba najasa bane to wasu suka ce ai nan ba kadai tumbi bane ai akwai jini saboda a cikin ruwayar ruwayar riwayar Isra'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi ya ambaci jini kamar yadda muka karanta ana da jini jini kuma in ya zama damun masfu ne na jasa ne bil ittifaq jinin da zai kwarara na jasa ne a cikin nan na dabba to wasu suka ce a to ai tana yiwa jinin ba ba bai kwararan bane ba damun masfu bane wanda yake jikin tubbin ne da dabba aka yanka ta akwai abin da zai saura a jikinta na jini wannan ba a ce masa najasa wanda ya kwarara shine najasa saboda haka wanda yake tare da tumbin ko yake tare da mahaifar da aka dauko aka sa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba zai zama najasa bane to wasu suka ce to ai shi wannan yankan ma ai gaba ɗaya ma yankan mushriki ne yankan mushriki ma ai ba yanka bane baka in mushriki ya yanka ba mushe ne ba za a ci ba sauraka kaga ashe mushi aka dauko jinin mushi ne aka dauko to kaga ba magana ba magana tsarki a kenan tare da abu to sai suka ce a to ai ba lalle a lokacin an haramta cin naman yankan mushrikai ba eh ina ina aka haramta cin naman yankan mushrikai a Madina ko ayi da tayi magana wala binu ya ayyuhal ladina amanu وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه saboda ka anan ne aka yi maganar ambatan sunan Allah za a yanka ka a ci abinda ba a ambaci sunan Allah a kansa ba suratul an'am makkiya ce to amma dai suna cewa kafin saukar wannan ayar ne aka haramta kafin saukar wannan ayar ba a haramta cin naman da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba shi da wasu suka ce wannan in kuka faɗa ka yana buƙatar ku san a san yaushe ne aka haramta yaushe ne ba a wannan abu ya faru yana buƙatar tarihi domin ba a tabbatar da abu bi mujarrad al-ihtimal ba ka ce kaza ya riga kaza ba kawai da ka dole ka kawo wani nassi da yake nuna haka in babu nassi to sai ka bar shi a yadda yake Imam an-Nawawi yana cewa al-jawabul mardi أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده استصحابا بالأصل استصحابا لأصل الطهارة shi nawawi cewa yake lokacin da aka jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu akan sa aka fadar sa bai san me aka sa masa ba abu ne mai tsarki abu ne mara tsarki kazanta ne bai sani ba to amma ya san cewa asalin sai ya fara sallarsa da tsarkinsa ba wani abu na ƙazanta a jikinsa saboda haka sai ya tafi akan wannan asalin a doron wannan asalin da ya sani don haka wannan abin da ya faru bai san da shi ba an gane ko kamar kai ne kana sallah wani abu ya taba jikinka na najasa baka san da shi ba to ba a yi maka hukunci akan sallah ka cewa ai ka yi sallah da najasa saboda kai baka san da najasa a jikinka ba to wannan shine abin da abinda imamun nawawi yake fada to amma wannan zai masa zai masa iskali a mazhabarsa da ma mazhabar wasu daga cikin malamai cewa idan mutum yayi sallah da najasa kamar hatta yake a malikiya idan mutum yayi sallah da najasa a jikinsa ko a mahallin najasa sai ya gane ko ya tuna inda lokaci to ya saki inda lokaci sai ya saki shine a'ada fil waqt inda lokaci sai saki to shi kuma anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai saki ba saboda kaga kenan ba ba wai magana ce ta dan bai sani bane inda dan bai sani bane lokacin da ya gama sallah ya buri wa ya ga me aka zuba masa ai da sai saki to amma kuma bai saki ba sai suka ba da ansa suka ce a to ai wannan sakiwar in farilla ce a wai ga maka farilla yake ai tana yiwa nafila yake kuma in ma farilla ce ai akwai isasshen lokaci ba lalle ne ya saki a nan ba ta yi ya saki ba sani to da wadda rigima ce azzarhuni a cikin littafinsa alfajir sati yake cewa inna ma lam yu'id sallallahu alaihi wasallam salatahu ba'da ilmihi bima zukira li'annaha nafila sai yace abinda annabi sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake sallar sa ba bayan ya san abinda ya faru saboda nafila yake ita nafila ba dole ne ya sake ba yace saboda nafila ce aure bayanin jawab ko kuma a'a dan ya nuna halacci cewa dan kai sallah da wani abu da najasa baka sani ba in daga baya ka sani ba dole ka sake ba dan ko su da suke cewa a sake suna nufin mustahabbi ne sakewar ba dole ba an fahimce maganar tashi an fahimce maganar sa ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake ba saboda ba dole ne sakewar ba ko da farilla ce dan ya nuna maka cewa sakewar ba dole bane saboda ko su masu cewa a saken abinda suke nufi istihbaban tunda inda ba mustahabbi ba suke nufi to ba zai bai kamata su kayyade shi da lokaci ba sai ce kawai abadan duk sanda ya tuna ya saki amma ba haka suka ce ba li'an al-i'adata hina idhin mustahabbatun la ghayr saboda a lokacin ramawar mustahabbi ce to amma shi ma an bibi wannan maganar tashi aka ce a'a aida kuma ya saki lanukila da an kawo mana ruwaya cewa ya sake kuma gashi ba a kawo cewa ya sake ba kuma mun sani Allah subhanahu wataala ba zai kyale annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zama akan sallar da bata yi ba ce sallar sa bata yi ba ta samu matsala kuma Allah bai masa wahayi ya ce masa ya gyara ba ba zai yi ba mun san hadisin Abu Sa'id al-Khudri lokacin da annabi yake sallar takalmansa sa sai aka ga ya cire sabai su ma suka cire nasu bayan an gama sallah annabi ya juyo yace da su me yasa ku cire takalmin suka ce ya rasulullah mun ga ka cire da ba mun sa saboda mun ga sa mun ka cire mun cire su sahabbai ba ruwan su da maganar jin kokkofi sai an ji dalili a tunda annabi yayi kawai zabi bai yi ba kawai ba zabi ba saboda haka suka ce mun ga ka cire shi ne baka cire sai ce jibrilu ne zo gaya masa cewa akwai kazanta a jikin takalminsa shine yasa ya ce to kaga wannan yana nuna cewa da a ce sallar ta samu matsala shi ba jibrilu zai zo gaya masa ba za a kyale shi ta zama akan abin nan ba to amma wanda yana cewa lokaci yayi kuma dole mu tsaya anan in ya so in karatu na gaba insha Allah ma ci gaba abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi